أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلما بلغ معه السايا قال يا بني إني أري في المنام أني أصبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين a lokacin da shi annabi Ismail yake tare da ma'aifiyarsa a makka yanzu makka ta zama wani gari kenan tun da jirhuma sun ƙaurato sun dawo garin kuma mutane suna tahowa daga yaman masu tafiya sham su bi ta wurin masu tahowa daga sham su dawo su koma habasha suna bi ta wurin garin ya girma ya zama gari to yana nan yana zuwa yana duba har annabi Ismail ya kai mai shekara goma sha shine ya isa kenan ya taimaka wa babansa aiki idan yaro ya kai shekara goma sha uku to zai iya yin aiki tare da babansa lokacin da annabi isma'ilu ya isa yin aiki tare da babansa sai Allah ya nuna masa mafarki inni arifil manami anni azbahuka dama Allah baya son yana son ka kai kuma kana son wani abu ainu to musamman in kana da martaba a wurinsa to sai ya jarrabe ka ya nuna tsakaninku da wancan abun iyakarsa tukuna ga dai yadda shehu mu yana cewa irinsa ne abin da ya samu annabi yaqubu kenan saboda tsananin son yusufu Allah ya jarrabe shi da shi ya raba shi da shi yayi ta kuka yayi ta kuka saboda Allah baya son wani abu da tsanani in dai babban mutum ne to ka so Allah da shi kadai sauran abubuwa duka so su dai haka sama sama amma shi Allah shine zaka zo gadan gadan in baka yi haka ba to zai jarrabe ka komai girman ka yace aka jarrabe shi saboda son annabi Yusuf sannan shi kuma Allah ya ga Ibrahim yana son ɗansa Ismail ya tsoho bai samu ɗa ba ya samu ɗa namiji yana haba haba da shi shi yasa Allah ya jarrabe shi yanka shi ko mu gani saboda ai kada zuciya ka tarata da wani abu to a lokacin da wani mutum ne ba Khalilur Rahmani bane annabi Ibrahim da sai ya tsaya na roƙon Allah Allah Allah wannan abu mafarkin nan ka yaye mini Allah ka yaye mini ka yanka mini wani abin da zan yi a'a shi kam kawai sai ta san ma zartar da hukuncin Allah haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yana son Aisha a cikin matansa kuma duk matansa babu wadda aka yi mata kazafi na ƙarya na ɓata rai irin Aisha din sai da aka yi wata guda baya leƙa ɗakin ta sai rai lafiya in ya zo wucewa sai ce ya ta ƙara yi sai ya wuce ce ta ce ni ban saba da haka ba ashe ita ba san abin da yake faruwa ba an jefe ta ne da kazafi shi kuma Allah yana tafiyar da shari'an zahiri ne ya san duk abin da yake faruwa mace ai in yar abubakar ce ko ba matar manzon Allah ba ta tsira mana da ajefe ta yi lalata mace in matar manzon Allah ce ko ba yar abubakar ta tsira mana a jefe da maganar lalata amma yar abubakar matar manzon Allah a jefe ta da cewa ta yi lalata sai sai dai jarraba irin wannan to saboda jarraba daga baya Allah ya kubutar da ita ya saukar da ayoyi ya la'anci wanda suka yi wannan suka kira wannan ƙarya to nan kuma annabi Ibrahim Allah baya son ya tsananta son Ismail ce ya yanka shi ma to shi mafarkin annabawa wahayi ne shi ko wahayi gaskiya ne to ya aka yi ya ga an umurce shi zai yanka ɗansa da ya zo sai ya gaya uwar yaron abin da ya kawo ni wannan karon fa an umurce ni a cikin mafarki zan yanka ɗan nan namu kuma mafarkin mu na annabawa wahayi ne sai ta ce in ce ko Allah ne ya ce a yanka shi eh a yanka shi Allah ne ya ba mu shi tun da Allah ne ya ce a yanka shi a yanka shi Allah ne ya ba mu shi to ni ba zai yanka shi gaban jama'a ba za su tambaye ni lafiya ina dattijo in kama ɗana in yanka shi menene ko na yi hauka ne musamman in nake nufin warke ne bari in tafi da shi daji sai ya tafi da shi daji suna tafiya sai ya ce ɗan ƙaramin ɗana ko ka san a yadda muke tafiyan nan abin da za mu je mu yi ai igiyar nan da ya ɗauko nace nace maka za mu je mu yanka hadaya ai kai ne aka umurce ni in je in yanka ka a cikin mafarki na gaya wa uwarka ta yadda fanzur ma za ta ri kai kuma ka duba ka gani menene ra'ayinka a cikin kake ina ce Allah ne ke a yanka ni sai ta ji insha Allah min sabirin ya abati if alma tumar ka aikata abin da Allah ya umurce ka kai da ni ni ba zan baka kunya ba ba zan yi raki ba ka yanka ni tunda Allah ne ke a yanka ni za ka sami ni insha Allah min sabirina wato da yake min sabirina sai Allah ya sa masa haƙuri saboda ya sa kansa cikin jama'a amma annabi Musa dattijo ne da yake insha Allah sabiran bai iya ya haƙuri ya cika alƙawari ba bai sa kansa cikin jama'a ba shi ma da yake insha Allah mina sabirin da ya dinga bin kadir ke duk abin da kadir zai haƙuri a yau insha Allah mina sabirin jama'a ba ta taimaka masa ba sai insha Allah sabiran wala asi laka amra saboda haka ake son mutum ya haɗa kai da jama'a jama'a ta rahmatu wa fiqatu azabin لأنبي الله غرزو النبي مرسل يقول الأول أمر إن شاء الله صابرا بإيا يا هقولون با تعالى بشي وانا يسي بذاك إيا هقولون إن شاء الله ذاك فامي ما هقولون to da ya ce insha Allah min sabiya sun dinga tafiya ke duk abin da yayi ba zai ba zai damuwa kada Isma'il ya ce insha Allah min sabirin na cikin jama'a masu hakuri yanka shi za a masa da ya hakuri saboda su ga wannan alƙawari aka tafi yace ba baka cire rigar nan tawa kaga fara ce daidai ka yi likafani idan ta bashi da jini da me za ka yi likafani ba baka ɗaure ni saboda kar in yi in ji zafin yanka in ta motsi aka ɗaure shi ita ka kunce ni kada Allah ce me yasa nace aka ɗaure me yasa aka a ɗaure ni aka ji a kwantar da shi balaba ya sa qala ya bin inna ruhuna an azhuka fanzuma za ta qala ya abdu almatu umar ستجد إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسلمين shi kenan yanzu kan magana dai ta ƙare kowansu ya sallama shi Isma'ilu ya sallama rayuwarsa a hannun babansa tunda Allah ce yanka shi ya yarda ya sallama Ibrahim ya sallama lamarinsa ya miƙa ɗansa wajen Allah tunda Allah ce yanka shi ya sallama wajen mai aslama wa tallahu lil sai ya kwantar da shi ta gefen ta gefen wajen kunne jabinu saboda ko da kuke gefen kullum shine jabin da larabci shi da ya kwantar da shi aka sa wuka za a yanka shi aka goga wuka wato annabi yana tambayar jibril kai jibril wannan wuri mai nisa ka san sama nisa gare ka ko masu taurari kace tsakanin wata tauraro da wata tafiyan mil dubu hamsin na shekaran a na shekaran haske sukan ce kaza kaza duka annabi ya san wurin ya je isra'i ya dace jibril ko yaushe na kan kana ba ka jin wahalan tafiya ce ina ba wahala amma akwai wata tafiya guda hudu da yi ta a duniya ta emergency ina kwance a gaban Allah ina wurin Allah sai Allah ce mazan mazza gashi za a jefa Ibrahim na wuta ka je mazan mazza ka karbe shi ka kwantar da shi a hankali wuta kuma ta sanyi sanyi mai lafiya mazan mazza na zo ɗaya kenan na biyu Ibrahim ya sa wuka zai yanka ɗansa saboda bin umarnin Allah Allah ce min manzan maza ka je ka kawo rago ka danka masa ka raba hannunsa da yanka ɗan. Na uku ɗan uwan Yusuf za su jefa shi a rijiya Allah ce maza maza in je maza in karɓe shi in samu masa dutse masa kujera da shi cikin rijiya. Na nan da nan sai na karɓe shi na sa masa dutse cikin rijiya ya zauna na hudu na ƙarshe ran da mushrikai suka ji maka ciwo a goshinka da da da kudurinka da haƙorinka jininka zai zuba Allah sai maza in je kar in yarda jininka ya diga a ƙasa in jininka ya diga a ƙasa ba za ta tsake tsirar da wani abinci ba maza sai na zo na karɓi jinin naka na jefar da shi sama to wannan tafiyoyi da na emergency kenan na sauri na gaggawa guda hudu a tafiya ba ta da yaron malaika alayhi salamu shi kenan sai Allah ya miƙo rago ta hannun jibrilu aka yanka ragon aka kawar da isma'ilu alayhi salamu to shine ragon da habilu ya yi ƙurbani da shi zamanin annabi adam Allah ya karɓe shi ya ajiye shi a aljanna sannan aka zo yanzu aka fanshi aka fanshi zai na Isma'ilu da shi kamun ya da wurin da zai yanka dan shedan ya tare shi ya ce kai Ibrahim kana dattijo kana annabin Allah kawai don farki ka yanka dan adam baka san darajar dan adam ba ka fi kowa san da darajar dan adam ka yanka idan farki annabi Ibrahim ya dauki tsakuwa guda bakwai ya jefe shi ya je gaba bai bar shi ba dai ni dai ban yarda ka yanka dan nan ban yarda ba don farki ka yanka danka guda daya don farki kana dattijo kana annabin Allah ka fi kowa sanin darajar jinin dan adam ban yadda ba ya dauki tsakwa ya jefe shi sannan ya je ya sake fito masa na uku ya jefe shi waɗansu riwayoyi kenan wasu riwayoyi ko sun ce da annabi Ibrahim ya jefe shi ita dan ma uwar dan ma shedan ya je karki yadda yanka danki kika yadda yanka yanka miki danki guda daya sai ita ma ta yi jifa dan ma aka ce karka yadda yanka ka shi ma ya yi jifa shi yasa wurin jifa ya zama wuri uku wurin jifan shedan آه فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أرسدت رؤيا سيكون تدشي زي ينكا شئين كان سيأك ونن فنسا آه تا النبي إسماعيل النبي إسماعيل شيني وتاني ونيا النبي كراري dan waɗanda za a yanka guda biyu kamar yadda za a yanka Isma'ilu ba yanka shi aka fanshe shi abdullahi abin ya faru a kansu ma'aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan malamai sun ce to yaya aka yi mafarkin annabawa wahayi ne wahayi kuma gaskiya ne gashi wayan kashi din ba sai aka ce ah to ai dama wa amruhu yughayrul irada in amru ta'atin ibada ai umurni daban irada daban Allah ya ce a yanka shi amma bai so a yanka shi ba Yau da Allah ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane gaba ɗaya ku zo ku bauta Allah ubangijin ku duka suka bauta ba ya so ba kowa su iya yi ta shi umarnin Allah daban nufin Allah daban ya yi umarni a yanka shi bai nufin a yanka shi ba dama umarninsa daban iradarsa daban in umarnin da irada sun yi daidai abu ya faru in sun saba ko irada ta tafi daban shi ita ce hakika umarnin kuma ya tafi daban shine shari'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam Isma'ilu kakansa ne sannan abdullahi ma abin ya faru gare shi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abdul muttalib yake so ya sake tono rijiyar zamzam bayan ta rufe to ba shi da mataimaka yake Allah in ka taimake ni na samu ƴaƴa fiye da goma in Allah ya yarda na samu damar na tona rijiyar zamzam din nan zan yanka guda ɗaya don ya zama fansan rantsuwa da na yi mai da shi ibada shi ke sai Allah ba shi ƴaƴan sannan ya tona rijiyar zamzam ɗin ba abin da ya sanar cika alƙawari sai aka fito ƴaƴansa guda goma sha biyu wane ne za a yanka a cikin su sai aka fito ai ƙuri'a da aka ƙuri'a sai Abdullahi ya fito aka ce kai a sake kawunansa banu mahzumin dangin su Abu Jahali kawunan shi Abdullahi suka ce su yadda yanka shi ba shi kadai ne ɗansa za a yanka wani sai ɗan ɗan ƴar uwarsu to sai aka sake buga hasa uku dai sai ya kama shi sai aka ce to yanzu abin da za a yi a yi fansa shi ne aka fanshe da raƙumi ɗari ya zama shi ne ma yanzu fansan ran ɗan adam har a cikin shari'ar musulunci saboda haka ne ake kiransa ɗan zabihai ne to saboda haka ne su yahudawa ba su yarda cewa isma'ilu ne aka yi wannan abu da shi ba don ba shi ne kakansu ba ishaƙa shi ne kakansu suka ce ai wanda aka ce za a yanka ni ishaƙa ne ba isma'il ba ne to da suka yi har suka samu shigar da waɗannan maganganu cikin manya har aka samu manya sun yi magana akai cewa ishaq ne alhali ko tsakanin ishaq da annabi isma'il shekara goma sha uku domin sai da aka wannan gwagwarmaya duk aka gama baƙin da za su halakar da kafiran annabi ludu suka sauka gidan annabi ibrahim ya yanka musu bijimi ya kawo nama matarsa tana nan tana kaiwa da kawowa hidima wa baƙi fadarikat sai ni suka kasa cin nama suka ƙi cin nama sai suna kallon juna annabi ya ce kar ku sani tsoro fa ko ba mutane bane ne kar ku sani tsoro fa ko ba mutane ne ba ce eh to haka din ne amma mu a wajen ga albishir ne wajen mutanen annabi ludu ne ba albishir ba an aike wani mu halakar da mutanen annabi ludu a garin da yake da annabi da mumune za ku iya halakar da shi suka yi ta jayayya yujadiluna fi qaumi lut to daga nan sai yar uwar annabi ludu matar annabi ibrahim sai ta ce yau na ji daɗi za a halakar da kafiran nan ko kin ji daɗi eh ta albishirin ki ke ma za ki aihu ita ma aka mata albishiri za ta aihu fa dhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub muka yi mata albishir za ta aihu abinda take so duk a duniya yau ba ka magana aihu wannan ta yi shekaru wajen 90 da wani abu bata aihu ba mijinta ya samu dama ya aihu amma ita har yanzu dai bata tsere tsammani ba amma har ta tsufa sai ta ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shekha inna haza la shay'un ajib ni din ce zan aihu tsofe tsofe da ni miji na tsoho in aihu sai karki yi mamaki a taji min amrillah ki yi mamaki ikon Allah ai Allah zai yi to shi kan aka yi mata albishir akwai dan ta ishaq za ta aife shi albishir ma akwai dan ishaq ma annabi ne sunansa yaqubu to ai tun da yake an ce zai rayu zai zama annabi har zai aishi ɗa sunan sa yaƙubu to ba zai ce kuma yanka shi tun ba zai zama ce ga sunan sa ga sunan ɗansa to ba zai ce a yanka shi kuma nan to saboda haka sharrin yahudawa ne suka canja suka ce ai ai annabi isa kan da yake shine kakansu inna kazalika najzil muslimin qad saddaqta ru'ya inna kazalika najzil muslimin ya ibrahim ka gaskata mafarki amma ko ka kyauta amma ko ka kyauta haka muke sakawa dukkan wanda ya kyauta wato wannan maganganu da Allah ya zai faɗa in ya faɗa sai ya buɗe hanya ba a rufe hanya ba fa ba a rufe hanya duk wanda irin halin su za mu masa duk wanda alheri irin nasu ba ba a rufe hanya ba kazalika najzil muhsin duk wanda ya sallama wa Allah lamarin Allah Allah ya jarrabe shi ya sallama wa Allah ko namiji ne kaman Annabi Ibrahim ko mace ce kaman kaman Hajara ko yaro ne kaman Isma'il ya sallama wa Allah sai yadda Allah ya yi to insha Allah in ji Allah to mu ko za mu saka masa da alheri hal jazaa'u lizani ila lizan ko ba tana bude kowa yake wata haka za mu yi da shi inna ka zalika lil muslimin inna hadha huwal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin azim inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin azim inna hadha la huwa al-bala'ul mubin ubangiji da kansa yake kai amma wannan abu ko ya isa jarraba babban jarraba bayyanin ne tsoho bai samu ɗa ba ya samu ɗa namiji bai sake samun wani bai har shekara goma sha uku wannan ɗan ma aka ce a yanka shi kuma ya yarda ya ɗauki wuƙa ya danna akan wato wuyan ɗan zai ya ja kenan sai aka canja hukunci kai amma wannan akwai babban jarraba akwai babban bala'i na jarraba dama wala'u da bala'u suna tare wala'u da bala'u ba sa rabuwa in Allah ya san yana son ka to zai jarrabe ka wala'u da bala'u wa suna kusa da juna in da Allah yana son ka sai ya jarrabe ka wani bawan Allah zamanin gari Isra'ila annabi Musa zai je wajen Allah sai ce in ka je ka roƙa mini Allah ya bani soyayya sai soni to kan ga masa kuwa da je aka yi munajati zai ce baka faɗi aikan bawa na ba yace ai Allah lokacin da ya faɗa kana wurin yace fari dai mana yace yana so dai wai ka so shi ka so shi sai shi kenan ka je ka ce maka na so shi annabi Musa yana marmari yana dauki da dawo albishir Allah yana son sa sai je tadda zakoki sun yi kace kace naman sa ya mutu an cinye naman sa sai ran sai ya baci ya koma wajen Allah ce ya ubangiji mutumin nan da ka aike ni kace mini yace ka so shi kace kana son sa na ce masa albishir zamu zakoki su cinye jikinsa aka kana tsammanin soyayya ta wani guri mai sauki ففديناه بذبح عظيم ففديناه بذبح عظيم saboda mu mutanen manzon Allah Allah yana ganin mu ne kaman kananan yara saboda haka yake lidufi da mu yake mana lidufi baya yi mana da zafi ya dauke mu kaman kananan masoyansa saboda haka yake mana da sauki da sauki da sauki amma soyayyar Allah ai duk wanda yace yana son Allah Allah yana son sosai sai sai ya tanadi ya damara ya juya abin da Allah zai da shi a wannan duniyar kan sai an jarrabe shi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ويتم أن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أنفقوا أذى كثيرا duk wanda yace yana son Allah to lalle zai gamu da jarraban Allah kuwa dukiyarsa ne ransa ne masoyansa ne aiki zaginsa ne sai ya gamu da bala'o'i Allah sai ya jarrabe shi ya ga lalle lokacin da annabi annabi ayyuba wanda za mu je kissarsa a cikin sura ta gaba nan Allah yana yabonsa shi dai sai ha abin da yake yabonsa ai baka jarrabe shi bane ya Allah yace duk yanda na juya ba bawa na ayyuka yana so na mutumi na ne bawa na ne da kirki yace a baka jarrabe ko da ba shi dukiya ka gani da yaya mana shi ke sai Allah ya sa ya kawo bala'i sai gidansa ya rushe akan iyalansa duk gaba ɗaya suka halaka yace alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah na gode wa Allah sannan shedan yace yace ka gani ko yace ya Allah ai yana da sauran dukiya sai Allah ya sa aka kona dukiyarsa da gonakinsa duka yace alhamdulillah Allah na gode maka na gode maka ce ka gan shi ko ai baka taba lafiya sa bane sai Allah ya sa ya sa masa ciwo har mutane suka kaurace masa saboda warin jikinsa sai sai mata ta da ita ma da kyar je ya shigo cikin rigar mutum yace ni malami ne mai yin magani saboda karba mijinki wannan magani ki kai masa ta karba ta kai tana murna da ta gaya masa sai ce ni tun da na yi rashin lafiya nan na taɓa ce miki ma ina rashin lafiya balle in ce ki nemo magani wallahi da ina da iko da na miki gura da ɗari wallahi ni din shi kenan ita ma ta fushi kowa ya kimu ya gudu sai rani din ma haka za ka mini sai shi kenan sai ta fito ta tafi yanzu ne lokacin ibada ya yi ba ya iya motsi ita take taimakawa ba ta nan yaran nan ne sai rabbi anni masani yadurru anta arhamur rahimin ya san Allah na matsu kafin kowa jin tausayin ce to shi ne urkud burjilika ka za mu tulin badu sa jijje na kasar ka in ka ruwa ya fito kai wanka ka sha shi kenan ya wanka ya sha aka bashi riguna ya sa wa hamna lahu arun lam ma'un dukkan iyalansa sai aka dawo da su dukiyar ta aka ninka masa kamun la'azar sai tausayi ya kama ta sai ta dawo tana leƙa ɗakin da yake kwance ba kowa akwai wani babban mutum da riguna duk yana ina zama bashin hanya ta kai ta kawo tana kuka ta ce ai rahatuwa na tambaya fa bawan Allah nan da yake cikin ɗaki ko kaga yadda Allah ya da yake ni din ne ko sai nan miki bulala shi Allah shi yasa Allah yake masa kirari ni'mal abdu inna wajanna sabiran ni'mal abdu innahu awwab saboda haka soyayyar Allah haka take mu mutanen manzon Allah Allah ina jin tausayin mu ne saboda manzon Allah da bil mu'minina ra'ufur rahim fadina rizquna azim وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم حقيقة موسى مسك كاوي يبو da kyakkyawan soyayya a cikin mutanen da suka zo daga bayansa yahudawa suna son sa suna ce nasu ne nasarawa suna son suna ce nasu ne mushrikai suna son suna ce nasu ne balle mu musulmi kowa yana son ibrahim kowane gari kaje ka samu ibrahim saboda wannan kyakkyawan suna da Allah ya bar masa wa tarana alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim gaisuwar Allah ta tabbata akan ibrahim yadda Allah yake faɗa kenan yadda malaiku suke faɗa wa ibrahim kenan da dukkan musulmin duniya in an bace ibrahim sai alaihi salam كذلك نجزي المحسنين
كذلك نجزي المحسنين ba rufe kofa ba kowa ya irin halin Ibrahim haka za mu yi masa kazalika najzil musinina إنه من عبادنا المخلصين innahu min ibadina almu'minin innahu shi Ibrahim min ibadina almu'minin yana da cikin manyan bayin mu'minai kuna ji da a wannan sura illa iba ina ina ambatun muhsinina ina ambatun mu'minina ina ambatun mukhlisina duk da saboda makamomin nan dai na hadisin jibril islam da iman da insan sun ke tafiya ba rufe kofa ba duk wanda yake so ya bi hanyar waɗannan mutane ga hanya abu ga yadda zai yi in ya ji maganar manzon Allah yi kaza na yi bari kaza na bari shi kenan ya bi hanyar su ya zama min musulmina ko ya zama min ibadul mu'minina annabci da an rufe amma maqamul imani ba a rufe ba maqamul siddiqiyatu ba a rufe ba zai wanka ba salihi ba a rufe ba duk wanda ya kyauta za mu kyauta masa كذلك نجزي المحسنين هكذا كيف دون ده هلي إرن إبراهيم إنه من عباد المؤمنين يعرف من ينبغي مؤمنين شيئا النبي إبراهيم عليه السلام وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه باين ونن Allah ya yayi wannan bakin ciki na yanka Isma'ilu sai ma aka la in shakartum la nakum ya gode wa Allah da Allah ya mayar masa da Isma'ilu ba yanka ba sai ce albishirinka akwai ƙari uwar gidanka ma za ta aihu bashar na sai muka masa albishir bi ishaqa da ishaqa nabiyyan min salihina babban manzo daga cikin bayin Allah annabawa salihai dukkan kowane annabi salihi ne mumini ne ba kowane salihi ne mumini annabi ba dukkan annaba muminai ne salihai ne mukhlisai ne amma ba kowane mukhlisi ko salihi ko mumini ne annabi ba annabta da aure ba ita bayan manzo Allah babu annabi la nabiyya wa dahu amma mun ka zamo salihin bawan Allah hanya tana bude ka zama daga cikin musina maqamul insani anta abdullah ka annaka tarahu hanya tana bude ka zama cikin manyan bayan Allah mu'minai hanya tana bude wa man yudi illa ko yau wa man yudi illa war rasula duk wanda ya bi maganan Allah ya bi maganan manzon Allah wa yudi illa fa ulaika waɗannan mutane ma alladhina an'ama Allah alaihim Allah zai hada su da mutanen nan masu ni'ima min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zai shiga cikin karafkan annabawa da siddiƙai da shaidawa da salihai har gaba da gobe hanya tana buɗe in kuma ka bi hanyar waɗancan ne masu ƙetare iyaka shirka hududullah falata da nan kuma ka tafi kenan Allah ya kiyaye وشرع على النبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مؤمن بنفسه المبين
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما موسى وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه sai muka sa wa Isma'ilu albarka ya ishe ka albarka Isma'il din shine kakan manzon Allah kaga albarka ta cika kenan mun mun mun sa wa Isma'ilu albarka alaihi ala Isma'il wa barakna alaihi wa ala Ishaq haka kaninsa shi ma mun sa masa albarka Ishaq din ba shi mun sa masa albarka domin dukkan annaba bani isra'ila bayansa domin annaba bani isra'ila dukkan su ƴaƴan ishaq ne isra'il din shine dan ishaq mai suna yaqubu shine uban annaba bani isra'ila saboda wannan albarka da Allah ya ambata jama'ar annaba da yawa jiko cikin maqamul insani din mutane kirki akwai kuma
kansa karamin zalunci ko babban zalunci karamin zalunci shine ظالم لنفسه ومنه مقتصد ومنه سابق بالخيرات ظالم لنفسه مسلمي ne wanda yake aikata kaba'ira amma zalim mutlaqan kafiri ne wanda yake ya kafircewa Allah to a cikin zuriyarsu zaka samu mu'minai manyan mutane salihai annabawa wani zai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba wa min ikhwani wa ikhwani wajtabainahum zaka ji su duk yawancin su annabawa ne a zamanin su to daga ƙarshe su ne yanzu manyan kafiran duniya ta wancan bangaren kuma su ne kafiran nasara su ne kafiran yahudu duka jikokin jikokin bangaren annabi yaqubu din ne su kafiran duniya akwai kuma musulmi din alhamdulillah tunda abdullahi gwandu da wajara kalimatan baqiyatan fi agibi la'allam yarji'un kalima ta wanzu a duniya daga yau tun daga rannan zamanin annabi ran har tashin duniya ba mai ɗaukan tutan tauhidi sai wanda yake cikin jikokin annabi Ibrahimu. Ya ce alhamdulillah da ja'alna min zurriyatihi. Abdullahi gwani ce mun gode wa Allah da ya sanya mu mu zurriyan Ibrahim din ne. Duk inda kaga mai ɗaga tuta ta addini to jika annabi Ibrahimu ne. Duk wanda yake ɗaga tuta ta kafirci zai zama shi ma bangaren ɗaya bangaren ne shi ma dai jikan nasa ne. Musinun wa zalimun li nafsi mubin. saboda haka ne wato manyan waliyan duniya gaba ɗaya wanda aka yi su manya-manyan waliyai dukkan su jikokin manzon Allah ne dukkan su sai mutum ɗaya tak shine Ibn Arabi al-Hatimi to tunda yake shi ba larabe ne zai zama dai jikan Annabi Ibrahim din ne tunda yake dukkan larabawa dai bangaren Annabi Ibrahim suke komawa amma jikokin manzon Allah dukkan manyan waliyai su Sidi Abdul Qadir su Shehu Tijjani su Abu su Shazali su Abdul Abbas al-Marsi duk babban waliyi abu madiyar dukkan su sharifai da jikokin manzon Allah su ne Allah ya musu alƙawarin rikon tutan addini har tashin duniya jikokin annabi Muhammadu jikokin annabi Ibrahim manzo Allah yana cewa alu baiti ka safinati nuhin man ta'allaqa bihim naja karshen zamani jikoki na ne za su zama kamar jirgin annabi nuhu wanda ya rataye da suka wanda ya rataye da su duka ya tsira saboda haka dufanan son zuciya ya ci duniya yanzu to dole sai an samu jirgi daga cikin jiragen jikokin annabi Muhammadu a kama don a samu tsira in ba haka ba dufanan son zuciya zai tafi da mutane musimun wa musimun wa zalimun li nafsi mubin ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم tunda muka ɗauko karatu dai walakadar sallah fihi munzirin fazur kai ba kana aqiyatul munzarin to duk mutanen nan na zamanin da wanda suka bata din nan to dukkan su mun aika musu manzanni bari ma faɗa maka waɗansu ya kissanta mana kissa annabi nuhu da kissa annabi ibrahimu yanzu kuma za mu kissar annabi haru annabi musa da haru yace yadda muka yi wa annabi nuhu baiwa ya zama annabi mursali daga cikin ulul azmi muka yi wa annabi ibrahim baiwa ya zama annabi mursali daga cikin ulul azmi na rusuli uban annabawa uban manyan bayin Allah haka muka yi wa annabi Musa dan uwansa har suwa mu musu wannan babban alherin wannan ni'imar mu musu ita wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil azim hakika mun tseratar da annabi Musa da Haruna da mutanensu min al-karbil azim daga babban bakin ciki lokacin da fir'auna yake yayyanka bani isra'ila yake ake bautar da su ake yayyanka su hakika mun kwato su hannun waɗannan azzalumai su fir'auna mun musu alheri ونجيناهما وقوما من الكرب العظيم
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين حقيقة من باس نصرا مكميد سوء النبي موسى دهارون هم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين مكميد سوء سوني وطن دسكي suka yi rinjaye kamar yadda ake karanta cikin surori surar shu'ara'i da surar larafi da sauran irin waɗannan surori da suke kissanta mana kissoshinsu kamar yadda yake cewa wa auran alqawmal ladina kanu yustarafuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il bima sabaru wa dammarna ma kana yasna fir'auna qawm wa ma kanu ya'rishun wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'ato ala kami ya kufu na ɗansa min har zuwa ƙarshen yadda aka harkar da fir'auna da mutanensa aka tseratar da annabi musa da mutanensa duk da an gaya mana a cikin sururi wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil azim wa nasarnahum mun ba su nasara fa kanu sun zo humul ghalibina sune masu rinjaye فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين ورجى السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم bayan mun tseratar da su mun halakar da maƙiyansu sai muka ba su babban littafi wa daga dace na Musa wa Harun al-Furqan wa ziya'an wa zikran lil muttaqin muka ba su babban littafi mai yin bayanin halal da haram mai yin bayanin shari'o'i shine at-taura muka ba su littafi al-mustabina wa hadainahu masirat al-mustaqima sannan muka ba su babban abin da kowane annabi babban abin da muka ba shi kenan shine a shiryar da shi da mutanensa as-sirat al-mustaqima hanya madaidaiciya wanda soma maganar mu dinnan haka aka ga mu annabi aka ce masa yasin wal qur'anil hakim innaka lamin al-mursalin ala siratin mustaqim su annaba babban abin da Allah ya ba su kenan wa hadainahumu ila siratin mustaqim saboda haka ne kullum muke sallah an mana ilhama wuce Allah ya shirye mu as-siratal mustaqima hanya madaidaiciyar nan irin ta annabawa da siddiqai da shuhada da salihai wata rana wani malami daga cikin manyan malaman su yana cewa shi dai ya tabbata salatul fati ba daga Allah take ba yaya Allah zai ce wa annabi sayyidina Allah ne zai ce Allah ne zai ce annabi sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati Allah ne ma sayyidina ba nace Allah sarki da Allah ku gaya masa ashe bai yarda fatiha ma daga Allah take ba don Allah ba zai gaya wani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ba in dai haka ne ashe bai yarda da fatiha ma daga Allah take ba don Allah ba zai ce wani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ba Allah ba zai gaya wani haka ba in kuma yace ba maganar Allah bane ya zama kafiri yadda abun yake ai koyarwa ne idan uwar gida za ta aiki ɗanta ya kira mata mijinta ya yake cewa je ka kira mun baba babanta ne don me koyarwa ne idan wannan yaro bai ji wannan matar ta ce wannan mutumin baba ba to ai shi ba zai gaya masa baba ba amma in ya ji kullum kira baba zan haɗa ka da baba baba yana dawowa zan haɗa ka da baba to shi kenan ya san wannan shine babansa a cikin dukkan mazajen duniya wannan shine babansa in ji uwarsa to in bata faɗa ba ina zai koya in Allah bai koya mana mu cewa annabi sayyidina ba wa zai koya mana to duk qur'ani babu inda Allah ce qulu alhamdulillah babu sai dai qul alhamdulillah qul alhamdulillah qul ka faɗi alhamdulillah duk qur'ani ba qulu alhamdulillah a'a sai dai qul alhamdulillah to ya aka yi koyan anan iyaka na abudu ba a ce iyaka a abudu tun da kulle iyaka abudu wa iyaka asta'iru akwai yaya aka yi haka yadda aka yi ubangiji ya faɗa wa bayinsa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in karɓa muku to babban wanda yake shugaban dukkan halitta gaba ke ɗaya wanda in Allah ya magana wanda zai fara jin ta shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya ce ku roƙe ni ku roƙe ni in ba ku idan ya ce Allah to ya zan yi roƙe ka Allah ba zai gaya masa yadda zai ce ba Allah ba zai ce masa yadda zai ce ba ya zan yi ya Allah ga yadda za ka ce ka yi mini kirari da farko ka ce ka ce mini bismillahir rahmanir rahim ka ce mini alhamdulillahi rabbil alamin ka ce mini arrahmanir rahim ka ce mini maliki yawmiddin sannan ka ce mini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sannan ka roƙe ka ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe abinda zaka yi kenan to da yake shi ne dukkan halitta gaba ɗaya a matsayinsa na shugaban halitta a najeriya za ka ji an ce a majalisar ɗinkin duniya najeriya ta ce kaza najeriya ta faɗi ko mutum ɗaya ne wakilin najeriya amma ce najeriya a majalisar ɗinkin duniya najeriya ta ce kaza mutum ɗaya faɗa ko duk najeriya to annabin ya ce iyaka na abudu duk duniya duk halitta da ita yake magana tana bayansa da yake wannan magana ba ka da iko don kana sallah kai kadai ka ce iyaka a abudu wa iyaka asta'inu ba ne kai ba matsayin ka bane don ba da kai aka yi magana da baya ba shine mai makamin qul alhamdulillah ba ne kai matsayinsa ne shi kadai zai iya tsayawa gaban Allah ya magana da Allah kai dai sai ka saurare shi kullum yana gaban Allah ko ka sani ko baka sani ba in ka zo sallah nan zaka same shi da Allah koyarwa ne ka ce kaza ka ce kaza ka ce misali ka wani mutum ya zo neman wani abu a wurin wani babban mutum a gwamnati ga abin da nake so ranka dai ka taimaka mini ce rubutu application in kai mai sun sani abin da kike sa application wai abin da ka faɗa yanzu wanda ka faɗa min ka rubuto shi a rubuce in kai dai ba sani ba sai ina mai rubutun da zo sai yana bashi shifta yana bashi shifta yana rubutawa yana rubutawa yana gaya mai rubutu yana rubuta shi ko wannan mai bukata fa yana zaune shi da da da da muryawa yake rubutawa mai nema amma kuwa yake magana mai bayarwa to haka fatiyar take ai shi mai neman ne yana zaune ya sallama wa Allah yadda Allah ya koya masa iqra bismi rabbika wa allama kama lam takun ta'lam wa qur rabbi zidni ilma shi kadai yake tare da Allah sauran bayin Allah duka daga wajen su suke jin labarin Allah sallallahu alaihi wasallam ko da annabawa صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه كون أن متمكن سنة متمكن سنة صلى الله عليه وسلم وهديناه وهديناه والصراط المستقيم من شر يد wannan hanya madaidaiciya irin ta annabawa da siddiqai da shuhada da salihai وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون حقيقة من وانزد سونا النبي موسى دا النبي هارون الدنيا أبن سو أبن يبو dukkan mai imani yana son Musa da Haruna kowaye shi kuma in ya haifi ɗansa zai sa Musa kiristoci suna sa Musa mu muna sa Musa yahudu suna sa Musa mu muna sa Musa kamar yadda kiristoci suna sa Isa mu muna sa Isa a yahudu ne ba su da Isa din da ke ba sa son sa lalace su a hakika mun wanzar da sunan annabi Musa da Haruna a duniya kowane gari zaka ji Musa zaka ji Haruna zaka ji Musa zaka ji Haruna wata rana daga cikin matan manzon Allah akwai ummul mu'minin Safiya bai yahudiya ce wanda aka samo ta a Khaibara to manzo Allah ya aure ta mai son manzon Allah da gaskiyan gaske da ciwon ajali ya kawo manzo Allah sai ta zo ta zauna ga Allah na roƙonka wannan ciwo kamar da ni kamar da shi a jikina kamar da wannan ciwo a jikina to matan gidan sun da yake laraba ne sun san ga Allah wannan ta cika kilbibi ta cika kilbibi kamar ita kadai ne a gida bai yahudiyan nan bai yahudiyan nan to laraba in sun ce bai yahudiya wato sun zagi mutum kenan bai yahudiyan nan bai yahudiyan nan to sai suka dame ta sai ta ga mijin ya rasulullahi matan gidan nan ka ji abin da suke ni bai yahudiya ce ki ce musu bai yahudiya ce amma irin ta karfen mijinki annabi Muhammadu babanki Haruna ke zuriya Haruna ke salamun ala Musa wa Harun kowa yana son Musa kowa yana son Harun inda ba wanda aka rubuta mana matalauci na har abada ba إنا كذلك نجزي المحسنين
inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin kana ji dai ana ambaton muhsinina nan yadda muka yi wa Haruna da Musa da Haruna abin kirki muka ce mun mai da su kaza kaza mun girmama su kaza kaza mun girmama su to kofa a buɗe take ko yau wani ya aikata abin kirki za mu girmama shi ko yau wani ya aikata abin kirki za mu girmama shi inna kazalika rajul muslimin innahuma annabi Musa da annabi Haruna har girman su babban kirarin su innahuma min ibadin mu'minin suna daga cikin bayin mu mu'minai saboda mu'minai su yi damara su riski abokan tafiyan su manyan mu'minai annabawa kenan ba hanya a buɗe take kowa yayi aikin Allah yanzu nan zai zama mumini har ya zama muhsini ya zama wali ina magana da waɗansu mutane suna cewa kuna tsammani kuna so ku nuna mana ne kaman Allah ya annabi ya boye aika ya ba shehunku to wallahi bai boye ba abin da ya ba shehun namu ai abu ne wanda yake kowa ya san shi ne a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha da istighfari da lissafi da salatin annabi da lissafi da la ilaha illallah da lissafi da lokaci ai wannan annabi ya faɗi wannan ya koya mutane ina abin annabi ya koya wannan ya to ma dalla mu da ba ma yin ɗariƙar ku ba in muna yi ya kuna da lada mana kuna da lada amma banda ba irin namu ba misalin fa yadda aka yi wa shehu tijjani ko sidi abdul qadir ko kowane wali daga cikin waliyai misali yadda aka yi musu kamar mutanen najeriya waɗansu daga cikin muhimman mutanen najeriya su yi abin kirki abin yabo sana lissafo yawansu in a lissafo yawansu kowanne an san abin da yi yasa ake yabonsa kuma za a ba shi lamban girma akan wannan don jawo hankalin 'yan ƙasa su masu yi irin nasu misali sai aka tara mutane muhimmai sai aka sayo riguna ko a wajen mai martaba sarkin zazzau riguna kamar arba'in mutane da za a karrama din arba'in ne a abuja misali shi sai aka kunsa waɗannan riguna cikin wani abu mai kyalkyali sai aka ba da sanarwa za a karrama waɗansu 'yan najeriya guda arba'in amma ba da sunansu ba rana kaza ana gayyatar duk wanda abin ya shafa ya je halarci wurin karrama su sai aka zo aka taru shikenan mai mai yin jawabi a maimakon gwamnati ya tashi filin wannan taro za mu karrama waɗansu ƴan Najeriya ne wanda suka yi fice suka yi abin kirki wanda dukkan ƴan Najeriya da kaman waɗannan suke da Najeriya ta cika ba da ta wuce wannan halayen su muke so za ku ji su yanzu ɗaya ɗaya da ɗaya sai aka ce ina wani nagari kaza wanda yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda haka gwamnati ta umurce ni in kar gwamnati ta karrama ka ta umurce ni in baka wannan sai mika masa rigar tana kunshe da abu mai kirkiri aka za kiran wani aka za kiran wani har guda goma kana ce Allah sa ni ma dai ina daga ciki ko in zama na sha ɗaya ma dai ko na goma sha biyar ma duk da ke arba'in ne har aka gama lissafi sunan ka bai fito ba ka ji haushi a cikin waɗanda aka ba ko waɗanda ka rena da aka buɗe sai ga rigar ka ga irinta irin wannan ce da Allah na aka so rigunan nan ne da ce a zazzaune a zariya ne wajen wa a zariya da aka so sarki ne da ya aiko da su musan wajen wa sai ka je ka tambaya shi mai martaba sarki in zai sai riguna a garin nan wajen wani dillali aka ce dillali wa ne sai ka je wajen sa irin rigunan da aka yi guda arba'in a Abuja na akwai sauran su akwai sai dauko ya kada ya nuna masa yawwa ko nawa kace zan sayi ta sai ya saya da ya saya sai ran aka sake kira aka ce mutanen da aka karrama ran nan din nan so za a yi musu dina kowa kuma an ce kowa ya zo da wancan rigar da aka bashi ta karramawa sai suka zo guda arba'in da ɗaya arba'in dai kowace tana da salsala amma wannan tana da salsala abin da aka karanta abin da ya din shine salsala abin da yasa aka bashi rigar kowace tana da salsala guda arba'in din nan amma wannan guda tana da salsala yanzu da ita da waɗannan abu daidai suke wajen faɗi da zane daidai suke amma a daraja daidai suke gwamnati ba ta ba mara riga riga sai wanda riguna suka ishe take ba shi din na karramawa ne saboda haka ne in kun ji muna istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shehu tijjanin mu ne aka karrama shi a fadan manzon Allah aka ce masa je ka duk wanda ya irin halinka kai ma ka bashi ba wani koyon aika bane abin da kuka sani ne muke yi amma muna da salsala ko kuma salsalan mu ta farko kuke rike da ita ta musulunci saboda haka ya kamata a haɗa kai a zauna lafiya kowa ya yi karatun ya ba da amsa kan ilimin da ya sani kar ya wuce gaba ya faɗi ilimin da bai sani bai shafi shi ba wala ta kuma laysa bi ilim wa inna min ibadina al-mu'minin وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه لا تتقون بسم الله إذ قال لقومه ألا تتقون وإن إلياس لمن المرسلين يا رسول الله من قصة تامة قصة النبي نوح دا النبي إبراهيم دا النبي إسماعيل دا إسحاق دا قصة النبي موسى دا هارون kuma yanzu za mu kissanta maka kissar wani annabi daga cikin annabawa wanda har yanzu nan yana da rai a cikin sahabbai akwai wanda ya ci abinci da shi har yanzu nan Iliyasu yana da rai yassan Iliyasu wa inna Iliyasa lamina al-mursalina Iliyasu yana daga cikin manzanninmu wato Iliyasu Allah ya aike cikin annabawan bani Isra'ila a bara bakka wani gari ne yamma da Damascus cikin wato ƙasar Syria Sham aka aike shi ya isar da aika kafirai suka tashi a kansa su ne masa abin da ba shi da kyau yadda suka saba yi wa sauran annabawa musamman shi sarkin abu da ya dame shi ya yi tsanani suna neman ma za su kashe shi kissa tana da tsawo irin wannan kissoshin in suna shiga za su hana mana yin tafsiri ƙarshe dai sarkin yana neman ya halakar da shi duk inda ya kulle kamar yadda Yahuda suke neman halakar da Annabi Isa Allah ya tsiratar da shi dauke shi aje sama kamar yadda kafirai suke neman halakar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke shi da shi Madina shi ma Ilyas haka ne sannan ya roki Allah Allah ya hada su da bala'in yunwa ta shekara bakwai Allah ya ce haba Ilyasu in kai baka jin tausayin su ni ai bayina ne ka rage musu makoda shekara uku ma ce to shekara uku din aka yi musu yunwan shekara uku duk da haka suka ce ya roƙi Allah Allah ya yaye ya roƙi Allah Allah ya yaye akan za su imani ba su yi imani ba sai suka sake ɗagawa a kansa suna neman dai halaka shi to sai ya je ɓuya a wani wuri wata mace ta ɓoye shi a wani gida wadda ita ce ma'aifiyar annabi Yunusa wanda za mu karanta a can baya ta ɓoye shi lokacin da annabi Yunusa shi ko yana shan mama da ta ɓoye shi har wata shida ana neman sa ba a same shi ba so sai zaman wuri ɗaya sai ya dame sai ya shiga daji ya shiga kogo yana ya shiga daji a kogon dutse yana shiga kogon dutse yana shiga daji to sai yaron ya rasu shi annabi Musa da ya rasu bayan bayan kwana goma sha hudu ba a binne shi ba sai uwar ta ce ni kan da na samu annabi Iliyasu zai roki Allah mai Allah ya rami dan nan nawa sai ta je daji ta samo shi ga abin da ya same ta zo ka roki Allah ya rami dana kuma sai ya zo ya roki Allah sai Allah ya raya dan da ya roƙi Allah Allah ya raya ɗan shi kan hankalinsa dai ya tashi ya rasa yadda zai yi sai Allah ce ka roƙe ni mana in biya maka bukata ka roƙe ni in biya maka bukata ce Allah ina so ka raba da waɗannan mutane sai Allah ya aiko mutuwa za ta ɗauke shi sai yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka Allah ce a kukan tsoron mutuwa kake yi ne ko kukan barin duniya kake yi ne ko kukan shiga wuta kake yi ne me kake kuka ce duk ba wannan ya Allah ubangiji na abin da nake jin tsoro yanzu in na mutu din nan daga yau mutane suna sallah ni ba zan yi sallah ba kenan daga yau mutane za su ta zikiri ni ba zan yi zikiri ba kenan daga yau mutane suna ibadu ni ba zan yi ibada ba kenan na na fita wurin da ake ibada mutane suna gode maka ni ina lahira mutane suna maka tasbihi ni ina lahira yankewan zikiri na shi nake kuka ya Allah ubangiji ce to kenan na barka har lokacin da dukkan masu zikiri na sun ƙare tukunan ɗauke ka. yace to ka fita ka fita wuri kaza duk abin da ka gani kar ka ji tsoron sa ka haushi sai ya fita wuri da aka gaya masa din sai wani abu ya fito sai ya sa'u ya raka shi hadimin sa da ya raka shi sai ya ga abin da ya ga abin sai ya hau abin sai abin ya yi sama da ya sama sai ya cire rigarsa ya jefa wa ya sa'u wato ya ya maje halifa cikin bani isra'ila kenan to ya tafi yana yana yana wurin Allah kamar yakan sauko wata rana Anas ya ce mun yi yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka je wani wuri da muka je wani wuri sai muka ji wani wata murya tana cewa Allah ka sanya ni cikin al'umman manzon Allah mai masu godewa Allah Allah ka sanya cikin al'umman manzon Allah wanda Allah ya musu gafara Allah ka sanya cikin al'umman manzon Allah wanda Allah ya musu rahama yayi ta fadin haka yayi ta Allah ya ce Allah suka je ka nemo mana mai muryar nan yace sai na je na tudar da wani tsoho mai farin gashi gashinsa na kaya yayi fari gemunsa yayi fari sajinsa yayi fari dogo ya kai tsawon sabi ɗari uku da ya gani zai ce kai ne manzon manzon Allah na ce masa eh ni ne manzon manzon Allah da Allah ka je ka ce ina gaishe shi ka ce ina gaishe shi ni ne dan uwansa Ilyas ina gaishe shi ya je ya gaya manzon Allah manzon ce ka je ka kira min shi ya je kirawo shi ya taho shi Ilyasu ya taho daga ganin manzon Allah sai manzon Allah ya tashi gaisa ana sai ya ce sai na koma waje daya sai suka zaura suka yi ta hira suka yi ta zance suka yi ta zance sai aka saukar da wani abinci daga sama sai suka kira ni muka ci tare da muka ci tare na koma waje ɗaya sai a sai wani abu sai kaman gajimare sai zai ɗauke ya tafi sai ta manzo Allah ce abincin nan da muka ci kam na aljanna ne ko na duniya ne manzo Allah ce kafi ko na tambaye shi na tambaye shi yace ai kowace kowane bayan kwana 40 jibril na kawo min abinci kuma kowane lokaci jibril na bani ruwan zamzam ina sha wannan annabi Ilyas kenan ka kare إذ قال قوم إذ قال إذ قال لأبي وقوم ماذا إذ قال لأبي وقوم إذ قال لقوم ألا تتقون أتقون بعضا وتذرون آخرين abin da ya faɗa mutanen su lokacin wa'azi ala ala tattaku da bakwaji tsoron Allah ba atakuna ba da أتدعون وتذرون أحسن الخالقين a taƙuna balan za ku bauta dodo sunansa balu mutanen bakka za ku bauta balu wata zuna ku bar ahsan al-khaliqi na Allah mahalicci wanda bi kowa halitta sun ce ya ya isa daga can sun to bismillah ai inda tambaya ai
الله ربكم ورب آبائكم الأولين أتدعون بالا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أأ أبو ما مايكي كبر الله كنا بوتا دودول شي بالا بالا بكة وتوني قاتن دودولي ببا وندا أكا أكا أكا أكا يابي شي أكا مسا أدو دا زيناريا أكا مسا فسكا هرقو دا هدو to shi suke bautawa shedan sai ya cikin cikin su da yake kato ne shedan yana magana kuma ana ga bokaye suna zuwa suna jin maganar shedan din suna tsammanin maganar kirki ne a tazaruna a taduna ba'alan wa tazaruna kubar asal khaliqin kubar Allah ku bauta dodo Allahu rabbukum wa rabbu abaikum lawalina kubar Allah ubangijinku ubangijin iyayenku da kakanninku ku bar shi ku bauta dodon banza duk dai annabawan da suke kira kenan a bar bautan dodo bauta Allah shi gare shi ne la ilaha illallah
فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوا sai suka karyata annabi Iliyasu wa innahum lamuhdaruna haqiqa za halartar da su lahira su sha azaba shi kana ta alhamdulillah Allah kiyaye mu watan dodo Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah jiya mu Allah jiya kiyaye mu da iyaye iyaye mu da wadanmu da wadanmu da Allah sa ka so namu da alheri Allah jiya musu maza da mata rayu da batattu Allah ka yi addu'a mu da addu'a wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu da imani ya kiyaye mu da addini ya kiyaye mu da kasar mu Allah ya karya kafirci Allah ya ɗauka musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu lahirin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira albarka ne da lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر به والخاتم لما سبق ناصر لك ولك والهدي وصراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله